الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر دار الله دي uku ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun gama kitab za mu shiga sabon kitab kitab na goma sha biyu Na'am, kitab na goma sha biyu hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da takwas. Shi za mu tafi? Sabon kitab ne inda malam yake kitabu da kisas. Shafi na saba'in da uku. Kuma wannan shi ne darasin mu na ɗari da hudu dingi. A wannan masallaci mai albarka na marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa. Allah ya ji kansa da gafara. inda muke riya a wannan unguwa ta gandun albasa za mu tafi kitabu mai muhimmanci da malai yake kitabul qasas ko kitabul qisas duk ana faɗa a larabci domin al qasas yana da a tattabuwa bibiya daga kalmar za ka gani bibiya na malami daga kalmar za ka gane shi ne bibiya idan mutum ya yi wa daidai ba a daidai haƙƙi shi ne isar to da ana da wannan tsarin sosai to da kowa zai zauna lafiya kowa zai zauna lafiya duk wanda ya yi wa daidai ba a tabbatar da an hukunta shi kuma duk kasar da kaga an ci gaba wannan ne ya gani duk wanda ya yi sauri ai ai ya san me ake yi a saudiya za ga rayuwar ma da dare suke rayuwar saudiya da dare ake abin da ya janyo saboda in kai za a yi ma ko ina a gari ko ina cikin gari dike mara idan kai zai biya ka kamo ka iya laifin da kai shi za a yi ma in ka cire wani hannu kai ma sai a cire ma hannu in ka cire wani wuya kai ma a cire ma wuya shi kenan dama ran ma a bayan la'asar sai sai la'asar ta ma za a fito da kai sai a jama'a abin da kai in kunne ka cire wani sai a ce wal uzna bil uzni kawai a cire kunnen ka shikenan kawai idan a madina ne ma daidai mun bar annabi alaihi salatu wassalam nan za a wuce mutum hukunci sai an ja ya yi wa ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl الحول بالحول والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لأن جنيو آية إذا أبي يوجد ساسي وكما تيسان كي يمكن يلا أتي وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس وليا جاو آية وكما تيكو إذا رتكو بيه سركانتا شكرا Kiji ta ake zaune lafiya, amma kuna gani abubuwan da ake mutum ya yi kusan kai, an ba shi zama a birnin shekara goma sha biyu sha biyar bonono aka yi wallahi bonono ne domin ya fito zai kuma sannan yan uwa wanda aka kashe ba za su daina jin tirkin abin da aka yi musu ba amma idan ya zanto an gama da shi an yi elimination ɗinsa gaba ɗaya to za su iya mantawa sai dai yin zance ya taso to wannan abubuwan da ake ta tafiya a kai a ƙasa wallahi mutukar ba za a tsarin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba ba za a dole kashe mutane kuna kallo yanzu da hakkin ka akan hakkin ka za a kashe ka ko shekaran jiya daga satin nan na ga wani ana ta hira da shi da na zo na gan shi wucewa nake don ba na san labarin ba wanda yake magana an kashe matarsa akan akan waya da ya uku na gani ko da na gani ina scrolling na kuma gani sai na wuce ba ma na so jini kawai iya abin da yake da na karanta cewa an kashe mar mata akan waya ba na so bidiyo ne yana bayani kawai wucewa ne saboda ta kai za ta ji kawai da bacin rai ka saurara mutum nawa aka dalwan dalwantar mana masu amfani wanda ba su da gobe ko da irin sakta akan waya kawai a shekarun da aka kwatanta ba wai da sunan addini ba da sunan constitution shekarun da aka kwatanta shekarun bayan sosai da aka kwatanta cewa an mutum ya yi dan fashe an kama shi ana kashe shi in kai yi da iyayen mu za su gaya ma a lokacin an samu sauki dan fashin ma sai da suka zama wato takaitattu an san su an san su cewa wato dan fajiwa da da ya zama notorious wanda ya yi suna za a gaya ma cewa a gani kaza yake bayan an kama shi za a kai shi duk labarin gidan sa addini da sauransu ai saboda babu yan fashin ne a lokacin babu su kuma sun zama izina ga waɗanda suke yi bayan su domin an mataki amma yanzu a cikin layin ku za a gane wani yana kwatan waya kuma kowa ya sani yara kuma ƙananan ɗannan sama sha'awa suke domin ba abin da ake ba an sani a gidansu an sani a unguwarsu an sani duk inda yake mu'amala an sani me ya gani saboda an ƙi dokar Allah me Allah yake walakum fil qisasi hayatun a wajen yin kisasi akwai rayuwa gare ku me me ake nufi da wannan idan wanda yake zan kai aka ce shi wasu za su rayu domin idan aka kyale shi wani zai kuma kashewa shi ne rayuwar sannan waɗansu da suke tunanin in sun yi ba za a yi musu komai ba za a ba su izina shi ta yi ba a tabiru ya ulul absar ku rika lura ya kuma abota hankula da basira to amma ina ba ka da tabbacin cewa da haƙƙin ke yanzu da komai ba ka da tabbacin cewa ba za a iya yanzu ɗazu da safe ma wani muna hira da jiji ke gaya mun shi wani angosu shi ma dai sai aka yi aka kwace mawaya domin kawai ganin da a ganin asibiti sai su su mace shi aka tashi shi gaba ɗaya shi ba kai shi amma su mace shi aka kuma aka yi man rauni to inda ana ɗaukar mataki akan wanda ya kisan kai da shi kenan kai yanzu ba hukuncin kisa zai hau mutum ba akwai amnesty saboda tsabar yahudanci yahudanci ne amnesty tsantsa domin ka fi Allah da sai kai yanzu a matsayin ka na gwamna da wanda ya kashe wa mutum ya ga kashewa ko irin wani abun da ake a cewa mata ta kashe miji ko gwamna ya zo ya yaje ko shugaban kasa kai ka fi Allah da sai ne da Allah ya ce azaniya azaniya ce wa zani fajidi bi kulli wahidin minhu ma mi'ata jalda sai fa wata kalma a gaba yake wala ta'khudkum bihi ma ra'afatun fi dinillah mazinaci namiji da mazinaciya mace ko kowa ku ma bulala Allah ya ce kada tausayi ya ɗebe ku kun fa Allah tausayi ne shi ne yake ayi sunan ka fara ubur rahim kai ya sunan ka kai ma sunan ka ra'ubur rahim to Allah shi ne ra'ubur rahim kuma shi yake ayi to wayannan abubuwan da za ka yi ta gani shi sa ba za mu gani dai ba wane ya kace shi za ka kalli kisan la tu adu wa la tu sa kawai da duwa ce yau wane ya kace wanki gobe wanki ta kace wani haka an san wane kawai da biya ta ce kawai a ce wani ya yaji ka san illa nauyin kisan kai kuwa kashe rai sai na umar yau kan ka ba yake duk girman ka ba yake ran mutum daya mutum sai ya fi kima a gurin Allah fiye da rawukan ka fiye da Ka'aba ka ga dai Ka'aba kowa muri yake Allah ya hore wani ya tafi ya je da sauke farali gurin Ka'aba kuma za ka domin ka je aiki haji ko mara baka je Ka'aba ba haji jiya kai to dole sai ka je Ka'aba amma ran mutum sai ya fi ka kima to rashin bin dokar Allah shi ne janyo aikin bin doka Allah shi ne da su wannan matsalolin da muke inda in mutum yayi duk abin da za a yi mar wallahi za a samu sauki a Saudiya da Harabaci ake da dare kowa yake harkarsa amma mu a nan ba kana tafiya ne kana ko rashin lafiya ne kama iyalin ka kauto da dare su sai kai addu'o'i masu yawa kafin ka fito kuma kana gaba kana yi domin za ka iya towa tun yanzu tun daga gaban kai za ka iya towa har ka je a da karo ka gaba kowa a hanya jami'in tsaro ko daya saboda haka in wani abu da na nake gantaka za a yi ne awoyi a gaba ba wani abu da za a yi saboda haka bayan Allah bin dokar Allah shi ne zaman lafiya ga kowa bin dokar Allah amma an yi bin dokar sa ba yadda za mu ga daidai kuma shi sa ba ma gani har in ban manta ba mun taba hira da Justice ya gaya mu duk wanda ake yi da hukuncin kisa kamar dai mutum in aka taba gaya mun ya taba sa hannu an an yi duk gwamnonin da ake mutum ɗaya sau da haka yin itasi kuma ya tabbata a cikin Qur'ani da ayoyin mun fara ya tabbata a hadisi ya tabbata a ijma'i malamai dukkan malamai sun haɗa kan wanda ya ke zan kai a kake kuma duk yawan yanzu da za a zo a samu unguwa ɗaya an kashe mutum ɗaya a unguwar a ka'idar shari'ar musulunci a dokar musulunci idan ba su fito da waye ba gaba ɗaya za a kashe duk unguwar sai na umar aka samu wani mutum mutum a sana'a can yaba an kashe mutum daya mutum goma sha biyu aka samu duk ana jiran suna da sa hannu aka kawo su sai na umar yasa da aka kashe duk sun sha biyu wani ya mai ka yi ce sa bai ce ya mutum ɗaya yayi kuma ka ɗaure sha biyu yace wallahi law tamala alaihi sa'alu sana'a lakatartum jami'a yace da mutanen yawan ne kakaf mutanen sana'a za ta haɗu kan kisan mutum daya yace na rantsewa da Allah duk jira kake ba dokan musulunci ba doka ubasan da dai me aka yi ai ya haɗa gari gaba ɗaya ko ya wuce kan kuma an zauna lafiya to shi yake nuna ba da dokar Allah aka bi ake bi da zama lafiya za a yi tsaf je ubasan da ya aka yi wa rashin mutuncin da suke masu tsora ba su tsora ba to wannan duk abubuwan da kuka gani ana yi duk rashin bin dokar Allah shi ya mu shi ta yanzu kowa bai da nutsuwa kuma a ka'ida da doka ta musulunci idan kai da zaka zama shugaba ai ka ga akwai abubuwan da dole sai ka da zaka kiyaye wa al'umma shi wajibi ne wanda ke karanta ad-daruratul khams in dai shugaba ne kai sai ka yadda za ka kiyaye mu wannan wanda ke karkashin ka abubuwa guda biyar na farko ka ce dukiya wajibi ne shugaba ya yadda zai kiyaye dukiyar mutane wajibi ne ba zai yi wayan don za a wani taro ban yi kan ajiye kaya na a kofar shagona ba saboda wasu za su wuce sai sun kwaki idan kana shugaba haka haka sai Allah ya saba ka domin kariya idan za ka yi shugabanci sai ka yi da cewa akwai wannan talentin da ba da zai iya faɗo ba na biyu al'aibu mutunci sai ka ce a mutuncin mutane da da musulunci ya ce duk masu shiga social media da sojojin baka a rediyo ko talabijin da bai kamata a same su duk wanda ya haka wato hakkin shugaba ne hukunta yanzu ba wani mai mutunci ba saboda sojojin baka kawai duk shekarun ka wani zai shiga ya ga ba wani sakta yanzu da ba a zagi babu in kuma akwai annobi ne ko da irin sakta da ta sani ko wace ana zagi saboda social media saboda kuma sakaci irin na shugabanni an zagi malamai an zagi sarakuna an zagi attajirai an zagi manyan gari kowane irin mutane an zaga a social media yanzu wani zai yi feji guda yana zagin mutane eh kowa zagi yake kowa to kaga abu na biyu kenan na uku wani wajibi ne ka kiyaye mutane a ji ka kiyaye mutane a jinin yanzu in banda lalacewa irin ta kasar mu yanzu duk abubuwan da ake na bangaren kai inda an damu da addini sosai babu yadda za a yi mutu suka ya fito da wani abubuwan da yake kuma a yi mashi musamman gwamnan jihar sa in particular saboda gaba ɗaya kwangilar da mutuntuka ya ɗauko idan ya gama da wannan akwai wanda zai zo shi kuma ana na ne musu kire su kuma za su zo su ƙaryata Qur'anin na rantsi da Allah fa ta tasuru da ba kullu da wannan kwangila ne ko ake yanzu in ya gama da ita yanzu wanda toshewa basira irin da yan uwan mu yan ɗarika mutumin da ya zo yake ne da gaba ɗaya annabi alaihi salatu wasalam da maganganun sa kakkaf ya fito wanda yake bai da ceto ba kuma duk wanda yake dariƙa ya yarda cewa shi ba ma annabi ba a take wanda za su fito to shi ne yazo ceton annabi ma ya rusa kuma yanzu ya zo ka yarda da shi saboda son zuciya kawai Tazin na sauraron wani sai da shi ne kuma su suka taɓar gaza ma cewa ba inda Allah yake aje maka kawai a nan za a hajji yake ɗan Nijar shugaban 'yan Ƙur'ani na Nijar yake a Nijar ma in kuka yi taro kun yi aikin hajji. haka yake wallahi dan jami'in yusuf da yake yake cewa to shi kai kayan aikin hajji yace sun yi mana yace sun yi a nan Nijar yana tambaye shi yana cewa sa to nan da Ka'aba ne yace ai ba inda aka ce sai ka je gurin Ka'aba sallah ba yake ba wanda yace sai ka kalla ce wala ko ina ka kalla kai kai nace ga wanda ya mutu sai ka bargaza kenan wayannan abubuwan yanzu kullum magana da muke yanzu wannan sai an dama dogayen ayoyi da za ka gane cewa akan fata ake to wajibi ne in kana shugaba ka kiyaye wannan domin wannan fitina ce fitina ce ana da ba wai hukuma ta dau mataki ba ma a'a ka yi amfani da malaman wajen zama da shi a cikin shi a nuna sabon al'umma cewa ba daidai ba ne duk da mun san cewa wannan abin da yake yi ba kun fashi amma illa za ta haifar da fitintunu biyar da na boko haram in ba a yi wasa ba domin ta boko haram hukuma ta san da ita sai da ta gaba kumbura kuma ta taso tana farkar daji tun kafin ta yi kwari ta sani to haka ita ma wannan ki zo da haka wajibi ne a kiyaye mutane addini na hudu wal aqlu da hankali hukuma ba ta so a magance matsalar shaye-shaye ba ta so mu a iya fahimtar da muka ke ba a so domin idan ana so an yi harta hanyoyin da za a bi mai harfi hanya mafi sauki an sani sannan na biyar wannan da rai wayan abubuwa biyar zan yi shugaba ne kai wajibi ne ka kiyaye shi dan ana raba mutane shinkafa ko ana raba musu kolan jin mutukar wayan abubuwa da ya zumba ce yayi aikin banza ake ko a yi yan bawo mai jin da zai in dai ba ce yayi biyar din nan ba wallahi aikin banza ne wayannan biyar din su ake bukata domin idan mutum ya samu wayannan biyar din komai hankalinka ya kwanta komai za ka yi za ka yi fita ka nemi abinci za ka fita cikin kwanciyar hankali ba ka da wata matsala da kake jin tsoron wani abu zai je zo amma duk abin da za a baka mutu karwa a gaba ba ka yi bawo da din dan dawa da ba shi gurin da aka yi kenan so da haka wayan abubuwan wajibi ne a hukuma ta kiyaye ka kuma lura da su to shi za babu da mudi a kan kisasi wannan tsayar shi kuɗa kenan alhamdu samin wa sanatu na ba da salatu mi'a hadisi na wato ɗari uku da talatin da takwas Ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya tsara masa yadda mun dade da jiya kan jama'a sa baya amma Ibn Mas'ud kamar da aka sani Ibn Ummu Abdi yana cikin mutum hudu da Annabi ya ce a koyi Alqur'ani a hannun wanda Annabi ya wata tiya ala ramma ne gangaran kanni Ibn Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud Annabi ya ce khudul Qur'ana min arba'a ابن أم عبد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وإنه هدر عن النبي يوم التلكية في كوكوي قرآن يقولون عبد الله بن مسعود أبي بن كعب معاذ بن جبل سالم مولى أبي حذيفة ibn mas'ud kuma shine wanda wata rana ta abai suka gan shi ya hau bikiya zai kiro aras karan da zai yi asuwaki ne to kankaran ɗan kankanin mutum ne kuma fili sai kafar da take rediyo a jikin rinji sai wasu zaben ke dariya sai annabi ya gani yace a kai ba a kuna min dikkati ta kai yanzu kuna yin dariya saboda ni da wato tiran ta kaurin sa ko sai ce wallahi lahu ma asabu mizanin yawmal qiyama na rantsi da Allah kaurin sa kawai sai ya nauye au abun aura na alkiyama shine hadisa wato ake tabbatar da hadisin da yake nuni akan cewa bayan an auna ayyuka ranar alkiyama kuma za a dau mutum kima a dora shi akan abun awo kamar yadda kake hawa ce ni yanzu to shi ma za a dora ka saboda haka shi kuma imani ne zai aiki ba wai girman ka ba imanin ka shi zai nauyi wannan abun hawa ballan da zaka nemo shaka farke kai ta sha to sai yake ibn mas'ud yake kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi dina da annabi Allah ya tabbata a gare shi yace la yahillu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta akan kowa zubar da jinin mutum musulmi baya halatta wani musulmi ya shaɗu Allah ilaha illallah wanda ya shaida babu an bautawa da tantanta sai Allah wa ni rasulullah kuma ya shaida lalle ni annabin Allah ne ni manzo ne da Allah ya aiko sai annabi ya ce illa li ida talatin ko illa li ihdi talatin zai da ɗayan uku na ɗaya akalibu zani bazawari mazinaci na ce bazawari shi ne wanda ya taba aure duk wanda ya taba aure ko da wai da mata yanzu in ya kama shi ya zina to za a jefe shi ne kashe shi za a yi na biyu wannan kulin nan da wanda ya kashe rai shi ma a kashe saboda waya suna da tubiyar sun kashe wani duk da aka kashe na biyu na uku wa tariku lidini ga wanda da wanda ya ridda ya fita daga addini ya fita daga addinin musulunci ba wanda ya dawo daga wani addini ya dawo musulunci ba domin inna dina inda lahi islam wa man yamku bi ghayri al-islam dinan falan yuqbal minhu ba wani addini a gurin Allah sai musulunci duk abin da za a kira da sunan addini ba sunansa addini ban dai ba musulunci bane addini huwa ma shara'ahu Allahu li ibadihi liyatawassalu bihi ila ridahu wannan shine addini to al-mufariqu lil jama'a wanda ya fita daga cikin jama'a wannan su ake wa wato su ne ake kafewa kawai ga wanda ya yi kai to amma tambayar da nake da ita iya waɗannan ne kawai kamar da hadisin ya nuna wanda sun ci kisan kai za a kai malamai sun karo suka ce ba iya su bane kamar idan sun yi fata bari a cikin na ibn hajar ya karo wasu yace daga ci akwai wadan luwadi ke neman maza shi ma kake jari kisa mai muni kawai shine zaka ji ana cewa akai mutum guri mai tsawo inda ya ko ina tsawo a wurgogi ya mutu kaga shi ma za ka ji wanda yake neman namiji dan uwansa to ka za ki ya sun mace ne neman mace yar uwar da kai domin jinsi yake magana wasu ce ma kawai kisa mafi muni ba dole sai daga sama ba abin da yasa ake cewa zai wai ciki daga sama saboda a kwatanta yadda aka yi mutane na bulotu وجعلنا عليها سابلها وأمطرنا عليها حجارة min sijil manzur saboda ka zuwa sai da aka daga garin gaba daya har ya zamto mala'ikun sama ta dai suna jin kankirar kajin su mala'ikun sama ta dai suna jin kankirar kajin su ya ga dai a cikin su haka da kuma aka shigo su aka biyo su da duwatsun jahannama gaba daya suka zama to shi ne malamin ka ce an tsora mutum kamar misali gidan murtala an je hoji sai a biyo shi da manyan gumagumai domin ya faɗo ma bai mutu ba zai su kara kai to kun ga mutum na hudu kenan kari akan wancan wanda ya yi na biyar shi ne wanda ya zai ciwo maharramata ba mun biya wa hauri man alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum duk wanda yake haramun ne ka aure ta sai ka je da gangan ka ne ni ka sani da ita ko jiki ya bayyana ko bai bayyana ba kisa ne an fahimta da kyau ko yawwa kisa ne domin annabi ya taba kashe ya taba sawa an kashe wanda ya auri matar babansa kun sa a jahiliya da su gadin ce in baban mutum ya mutum ya zo ya kalle su matan babansa goma sai ce gaba ɗaya na zage su in ya yi mutunci sai ce ke umma wanda ke da wannan ke banda ke duka su sauran su sauran gaba ɗaya shi sa ga ilal lokacin da ya musulunta ya zo ai ka zama matarsa goma annabi ya ce sai ka zaɓi hudu sai ka je ka zaɓi wanda kake so in ka ga dama kai kuri'a in ka ga dama dama wanda da wanda sun takura ma sai ka tallabe su aka ba shi zaɓi ya zaɓi hudu sauran kuma aka ce babu a musulunci ba masu sama da hudu kaga kajancin da wannan wani mutum ya kama yi a Naija mai mata casa'in da ɗaya da tara ne ko da nawa kaga ai babu shi a musulunci za abin da nake faɗa ba wannan ba abubuwan da muke ji muna gani ba fa za mu daina jin su ba har duniya da na kai kai dai kawai ka jaro ba Allah madaukakin sarki ya tsare imaninka kan wani ya zo ya sai rika cewa me yasa ake kaza sai an yi domin karshen duniya ne wallahi ji an yi kai dai kokari kawai ka ta addu'a kuma ka yi kokari ka rika bin gaskiya kar ka bi abin da ba a kiɗa sannan biyo rarufan mutane da yawan su a guri kaza kar ka bi kai kokari ka yadda da waye murabbi murabbin ka wanda zai baka tarbiyya a harka addini ka gamsu da shi ku tafi kawai duk wani abu ya rima a shakira wani duk yadda yake da karatu ma ta hayaniya ne in ka zo kansa kai kawai ka wuce ba ka bukatar mai zai sai ka imanin ka ya zauna sai imanin ka ya zauna kuma ko a ina yake domin a gaba da ake da annabi yake mutum da ya wayi gari da imani ya mata babu wallahi a gabar muke to saboda haka wanda ya auri babarsa ko ya sadu da babarsa ko ya aura misali ko ya sadu da ita kawai ta wani hanyar da ba ma auren aka yi ba ko ya abokan wa duk wayannan da aka suke maharamai shi ma za a tafi shi ne na biyar na gida boka matsafi a ƙa'idar musulunci ga jiki ake mun karanta a kitabu tauhid ko sai da Umar ya sa a gaba wani sahi saboda a hadisin Hafsa binti Umar kuma wanda suka tafi akan wannan da yawa daga cikin malamai ra'ayin su kenan kaga ra'ayin Umar bin Abdulaziz ne cewa boka kake kirayi domin boka fitina ne ko wa ma kafar Sulaiman walakin na jihadina kafaru sai Allah yake yu'allimuna an-nas sihra kafaru kaga sun kafirta saboda suna koya mutane ne bokanci tsafi wata ba umma da shayadin a da wannan ayar da yawa suka faɗi kuma dalilin shi ne karfi ne Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ra'ayinsa boka ya kafirta kashi jira'i Ishaq ibn Rawiya ko ibn Rahawi shi ma ra'ayinsa kenan an gane ko sai dai suna cewa yukaffaru bi sihri yawa sai zama hukuncin sa hukumu hukumul murtadd kamar hukuncin wanda ya rubbe za a kashe shi ne saboda wannan sihirin da yake shi ne mutum na shida na bakwai wanda aka kama yana lalata da akuya ko dabba kawai ina kama yana lalata da dabba ko wace irin dabba shi ne bahima in ya kama shi to shi ma kake jira za ka ji saboda hadisi ingantacce mun biya shi a cikin ibn hajar cikin bulugul mara na takwas tarihu sala wanda ya daina sallah amma shi suna da magana wato guda biyu a kansa da yawan malamai sun gaba akan za a kai kashe shi an fahimta da zai za a kai jinki amma ba a kisa na wato idan ya ji wurin da bai jira ita ba bai jira ita ba to za a kai jinki a kan wato kisa na kafin za a kai jinki na tara shi ne mai shan biya wani hadisi da muka biya manzan a wani littafi muka biya shi ba mun biya shi a baya cewa yana bayani akan wanda ya ja jiya sahabin da ya ja jiya ya zo aka yi mabulala ya kuma ja aka kuma yi mabulala ya kuma ja a karo na huda ga ji a kake duk da wasu malamai daga cikin wasu dauki wato daukan kisan ba gaba daya hadisin abdullahi bin amr bin al-as kuma ra'ayin ibu abdullahi dan amr dan az cewa mutum yana jin giya ya aure sa hudu kawai za a kaje sannan akwai hadisin da ya nuna za a kashe shi ma wanda ya tata ya kuma yi ya kuma yi an yanke hannu an kuma yanke nan an kuma koma an yi yanka sau biyar bai daina ba to da me zai dauka ai ya zama musiba ko to saboda haka in aka je na biyan shi ma sai a kai wanda yana da wahalar jihadi shine na goma sannan na sha daya shine yayin da aka yi wa shugaba mu baya sai wani ya kuma fitowa ya ce shi ma shi ma to saboda haka za a kai ka daya na biyun da ya zo ko da ya fi cancanta to za a tafi halibobi guda biyu ba wa haliba biyu mu baya in biyu suka bayyana to eh dole sai an yi elimination din sa sannan na sha biyu shine za a kashe ɗan laifi yana firin ƙasa aljasus wanda ya zo yana mutane da kyan asiri me yasa da me za mu tuno wannan hadi gumbiya a bulugul maram a mabuwan adabul mubarak hadi gumbiya a ribar da lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya dauki wasila ya aika ya ce a je a kai wa mutanen a lokacin da aka tattauna a kan za a je a fito maka ai hadi gina a ribar da ya rubuta wasila ya aiki wata mata yace ta je ta kai garin maka shi kuma dalilinsa saboda yana ganin su Usman da Affan da sauran sahabbai suna da yan uwa da za su iya bawa familin su kariya a can ko da an zo amma shi bai da kowa shi a sai asali ma hadisi akwai wanda aka hada suka wanke suke zaune zaman lafiya kawai to in yi wannan yana ganin shi za su ba shi kariya su kare mabiya ne amma ba don ya tuna wa musulmi a fili ba mahallin shayi annabi alaihi salatu wasallam yana zaune Allah ya mar wahayi cewa hadis ya yi mar wahayi hadis din abin baka ya ka tuna muku a fili sai annabi ya tajuwa mikdar bin al-aswad da sayyidina ali yace ku je daidai guri kaza wata mata za ku same ta ta tafi da takarda za ta je tura a tiro abin da muka tattauna ku karbo takarda hannunta ba cewa ne ku ce ba ko ku karbo takarda sai na ali suka zabura sai na ali ce na rantsi da Allah daidai gurin da annabi ya ce za mu ganta a gurin muka same ta yake muna zuwa muka ce ina takardar da annabi alaihi salatu wasalam ina abin da aka aika shi da shi kai sai ita ba wani sako da aka ba ta kai yace malama ki ba mu tace babu ba za ki wayar ba tace babu ta tattara ne cikin da irin makircin mata ta karkade dan kwani ta karkade riga ta ce babu in dai ba tsara ake so ne ba irin wannan sharrin ai komai ne ga shi ba komai a jikina sai na aliyan shiru yace bai wa Allah yace annabi yace akwai ki ce babu yace billahi la ilaha illa huwa ko dai ki kawo ko mu kai masa kanki dan ba za mu koma mu ce babu ba duk da yake cikin ta ko ina da ta ga yana tsuma sai ta bude dan kwalin da sai ta bude ta ce kidanta sai ta dauko ta da sai ta bai in mutum yanzu ne dawowa zai ce har da za ta yi babu shi abin da nake gaya mana cewa inda annabi zai ce wa sahabbai a je a dauko man dutsen dala saboda wasu suna zuwa su bauta a gurin sahabbai ba za su ce ta yaya ba ta yaya ce mun ɗauko ina za mu ajiye wallahi abin da kawai za su ce kenan idan mun ɗauko ina kake so mu ajiye ba magana a kungin ba a kawai za a je a ɗauko shi domin idan ya umarni kamar an kunna wakila ne in ya hani kamar an kashe ta ne sai na ali ya tawo gida mai gida kamar wata ruwaya ta nuna da ammar bin yasir ba suka zo suka ba wa annabi alaihi salatu wasalam takarda ana budewa sai aka fara karantawa kawai min hadu bin abi balta zuwa gare ku ko zuwanci ku sani cewa za a ga hali ku dan janye jikin ku irin wannan dan bayanan kaga ai ya ba da sirrin da aka koyi annabi ya biyo ya kalli kafin ya wannan magana sai na umar na jin sunan ya fito ya zai ta koyi ya ce ya rasulullah kyale ni da ni adribu uruka hadal munafiq kyale ni da kan wannan munafikin shi ne malamin kafi inda ba hukuncin wanda ya tona a filin kasa kisan kai ba ne da sai da Umar bai zai ce a kwanin ke kaje ki ba amma da ne annabi ya kwace shi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce baka san ya je badar ba itimin da je badar ba za ka ji yake su kuma yan badar Allah ya kalle shi ya ce la Allah la hadara ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni kad ghafartu lakum Allah ya kalli yan badar su 313 ko 14 ko 17 ya ce da su da biyu duk abin da kuke so ku yi na ya ce muku shi ne muke biya masu rajin sahabbai mu ce ko da sahabban nan sun yi rajin ba fa bace ba domin Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku to me addinin ya kai abin da kuke so kai ne na ga to saboda haka wannan shi ne dalilin da yasa suka fitar da duk wanda ya tona a filin kasa shi ma hukuncin sau kuma har yanzu a dokar constitution ba wanda ya dauki ya ce amana kasa kisan kai ne a constitution ba haka to wanda ko da ba haka yanke ba mu a musulunta haka yake to wayannan mutanen kun ga suna cikin waɗanda ake kashewa bayan wayannan guda uku da aka lissafa to me zamu ga daga cikin hadisi na daya tarimu da muslimi wa qatil min zakari na unsa haramcin jinin mutum musulmi an gane ko yawa da kuma kashe wanda ya kashe musulmi namiji ne ko mace sagiru na uka ne yaro ne ko babba na biyu anna al-abda la yakunu mu'minan musliman illa bi nurri bi shahadatayn mutum bawa baya taba zama mu'mini musulmi har sai ya furta wato a shahadatai in shi ne sai ya kalmar shahada na uku annabi ma'al musulmi na ma'asuma jinanan musulmi tsararru ne an gare in lamar lamar da nawun nan sai wanda yake ya ce wanda cewa za a tafi kamar yadda muka ba da misali na hudu mashru'iyyat kadin zani almutazawwi an sharanta a kashe mazinacin da yake mai aure na karan kana a unsa rajima namiji ne ko mace kuma ta hanyar jifa wa huwa rajimu bil hijarati hatta al-maut shine ya ita mu jifa mutum har sai ya mutu nabi yar majru'iyyati katil qatil lin nafs an karanta a kashe wanda ya kashe rai kawai rai aka ce ka ga kan wani ka la ya ji ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatl ya ga ji al-hawlu bil hawli Allah ya wajabta muku yin qisasi akan waɗanda aka kashe ya ga ji bawa da bawa wal abdu bil abdi an gane na da na bawa da bawa wato abin nufi in da ya kashe da a kashe shi in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa in namiji ya kaje in mace ta kaje wata a kaje ta to wani kai ya zauna kawai ya tunani wani iri ya ce ai idan namiji ne ya kaje mace ba za a kaje ta ba za a kaje ta domin shi ba daidai suke da mace ba idan bawa idan bawa ya kaje idan ta ya kaje bawa ba za a kaje ta ba domin su da yake da kawai ne wannan fahimtar idan ka kan ya ayar za ka iya fahimtar haka domin Allah ya yi alƙawari bil hulli in da ya kashe da a kashe to in ya kashe bawa ba ko ya kashe mace ko in ba ta mace ta kashe tunda mata sun fi kashe maza ko to in mace ta kashe namiji fa shi ke nan ba za a dau to sai ka dawo in yi ba wannan fahimta sai ka dawo ka ce a Allah ya wa katabna alayhim fiha ita ce amsa annan nafsa bil nafs Allah ya wajabta musu cewa shi rai kawai ake kallo ba namiji ko mace bawa ko da ba la rai kawai wanda aka ce da rai ne da shi to saboda haka ran da za a kalla ran ta nawa ɗaya na gaba ɗaya saboda haka wa wani ci ko bi kai equivalent to one saboda haka ba wani zancen ai wannan sarki ne wannan bawa ne babu babu zo da haka wannan ita ce annabta bin nafs وكتبنا عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين ثم تين يتلع يدو أتيه مريد والأنف بالأنف إن يتلع أنت أتيه مريد duk wa'annan da suke zuwa a cire mutum ɗan yatsu ka gani da za a kawo mutum a gaban jama'a shi ma a cire nasa duk yadda billahi laji ba ba jorito ba ko koshin mutum ya ga ya san cewa cire hannu a tashin hankali ne ya san shi da duk abin da zai ta da an zo magana kisa kai rabe ya shiga cikin ta to da ji ana daukan mataki wanda ya kace a kace ko me mutum ya sha zai ce iyayi a rage wani amma tunda ba a yi kaga dora suke yi kawai an mutum ya zo a taro bai da aka zo taro irin nasu mutum ya tashi kirari ba sai ya faɗi mutum nawa ya kashe wani shi ne kamar jiki sai shi wani da ya zubar da tuwa a waje kaza shi ne wai kamar jiki banda a jihar ba malam wannan sai na al'ummar a ce wani shi ya zubar da wani a guri kaza shi ya kar wani wai shi ne gogewar ma da wannan ake kira ne me za a so da ba abin dokar Allah to shi ne ma da yake gaba da gaya mana cewa na shida majruwaiyat katil murtadi wa ribat dami rajulan kana aw imra an shar'anta kashe wanda ya ridda kuma an halatta jininsa namiji ne ko mace na bakwai jawabi wasu bin insani bi ma kana alai ai an halatta a sufanta mutum da abin da yake a sifar da shi da abin da yake ne na takwas wujubu hibbi darurat al-khams wajibi ne a kiyaye wannan wato abubuwan guda biyar da na lissafo da dukiya mutunci addini hankali da rai wajibi ne shugaba ya kiyaye wannan shi sa za mu zo mu ji hadisi nan gaba hadisin kasaba da za mu zo mu ji da aka samu kisan kan yahudawa sun yi saboda karkashin sulhu suke na annabi alaihi salatu wasalam annabi jiki ya biya biya za mu zo mu ji hadisin nan gaba kan wajibi ne shugaba ya kiyaye wannan haƙƙi wajibi ne kaga ina ana kiyaye kuma za mu zo mu ji muka ji da annabi ya tashi biyan biyar akwai mai jimba da aka biya wasu malamai sai suka yi kudin sa annabi ya debo da kudin sa ya biya idan shugaba ya ji cewa lallai jirai zai ɗebi rakumi jirai ɗaya rakumi ɗari ya bayar yanzu wajen miliyan ɗari biyu da wani abu na gani na so in duba kalanda da zan fito ba a jiki suna rubuta amma ya kai miliyan ɗari biyu da wani abu biya rai to duk inda aka bi yaro fitinan ne a cikin family ya an kai na wannan abu da an zo gaba ɗaya gwamna ya sa a tattare su duka domin su ne ake la a ce biyar da za a sun biya wannan kuɗin to nan gaba za a ga biyar da ya ɗauko mota saboda baban su yana da mota ba zai ce ba za su bari ya ɗauka ba domin ya je ya buge wani sun san cewa ni dangi ta zabe ba za a bari hawo doki ba domin ta kan jama'a domin sun san cewa gaba ɗaya a kila su ne za su yi idan dan kwaya ne ba za a bai jere sun goma sai su dauke shi cikin shi rehabilitation center domin kai da zamu domin kowa ya san zai yi tantance aljiwinsa ba ma da aka bar abin sakata shi sa shi kenan za a ga kowa ba ruwansa shi sa ba a gani dubi amma ka aida idan mu yaro ya je yo kisan kai ba iya babansa ta shafa ba duk dan nan da ya yi ta shafe duk gaba da yansu ta jabe domin su ne a kila inda ana haka to za ka tsanin uba ba ruwansa da yadda ka taba wa ɗanka zai zo ji yadda za a yi zai da shi ba zai bari ba ba zai bari ba to wannan ji musulunci za ku ga duk abin da ya kawo akwai hikima idan shi ne duk abin da aka kawo to wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana na tara kiyanatu da mujtama'il muslim min kulli fasad kun ji ba kiyaye wato mujtama ta musulmi ta kowanne bangare ta kowanne bangare ka kiyaye society al'umma a kiyaye sannan na goma zai ba da yake al-hubbal na'am laisa biha shan karo eh to je yake na goma kiyayewa akan family kudratul muslima a kiyaye family na musulmi gaba daya saboda domin family sai mu to ka yunwa kake ji kenan an gane ko in ce kawai ba ya sanarwa sai dai ku nuna mun ta yamma a je kai ne kai rakkanwa to sai ce bi anna allazi matil ula fil mujtama domin fani ne shine tuban na farko dan gani da al'umma gaba daya idan gida ya gyaru to daga nan unguwa za ta gyaru gaba daya ko daga kan gida ake fara shi yasa bature yake cewa tarihi begins at home shine abin da yake magana na ja da ilahi da bijin islam ba yusamma da hauriyarin suke ba wani abu da ake kira wai wai yancin tunani kamar da mata suke wannan riyawar shi da daga nan da samu wata man kallo man kallo ibn beta eh shi za daga wata mai hikima ta yi wani abu take ce wata man kallo woman can help to achieve data haka take na ce wannan wannan irin tunaniya ce Kujeji haizu ya juzu limari ya ci gado ma ja wa kai fasha domin wannan wuriyar kaga tana zuwa ta rika gaya mu cewa ai duk abin da kake so za ka yi kamar yadda yanzu yan feminism suke ta tallatu ma kudin jini da ba da zai ta kowane hankali feminism na yi yan karya addini na yi ta kowane bangare mana yake waliya huriyatul kufur bar wannan maganar wannan huriyar da yake magana ma ai ta kafirci kafirci ne zalla ba shi da wani amfani ba ko wani magana da suke yi shin idan uba ya kashe ɗa ne hukuncin uban da ya kashe ɗa shi ma za a kashe shi dama idan ɗa ba wai ɗa ya kashe uba ba fa in ɗa ya kashe uba wannan da ba za a kashe shi amma uba ya kashe ɗa a nan ne ake tattaunawa shin za a kashe shi malamai hada a cikin sabon sun yi sabani domin suna ganin babu yadda za a yi ne ba taɓin hankali uba ya samu ya ɗau abu ya kashe amma ɗa zai ya samu duniya ba zai iya mun ji da wayan mu mun sani muna secondary school an yi a garin da wanda suka buge suka buge suka buge ubansu da azara saboda ya ji mutuwa ya tara kudin ya ji mutuwa kuma da babu sa ta da baki suka rani jini ya rika buli da ya mutu to ana samu amma yanzu ne ka ji in dai ba wani abu ba ka ji uba ya tsaya kawai cewa saboda dan sai yana da kuɗi ya kaje shi shi ne ba ta wajen ba sai irin wannan amma ya su kai kusa uba wannan ne saboda duniya kawai yanzu za malamai suke tattaunawa shin zai yi wa kashe wato idan uba ya kashe ɗansa za a kashe shi duk da cewa a ƙarƙashin cewa idan ɗa ma ya kashe bawa shi ma za a kashe shi shi ma an yi sabani kamar yadda na faɗa ɗauki ra'ayin da na Umar shine idan uba ne ya kashe da ba za ka ji su ba domin da wahala uba ya dau abu ya kashe yake kawai sai dai saurayi amma yadda uba ya ce na yake niyyata ya kulla niyyar gari ya kisan kai uba ba ya haka iyaye ba ta yi saboda tausayin da suke yi da yaya to idan musulmi ya kashe kafiri ba shi ma kaga Allah ya ce walan yaja ala Allah lil kafirin ala al mu'minina sabila da wannan aya idan mutum ya kashe kafiri ba kuma kafirin kafirin ya zanto kafirin harbi ne dama ana rigima da shi dama akwai yanki tsakar ba wai kafirin amana ba a kun ga cikin aya ta ce wa ma kana da nafsin ko an yaktul mu'mina illa khada wa man yaktul mu'mina khada fa tahriru raqaba an kasa da uku da kafirin amana ga kisan kuskure na musulmi ko da an kawo wannan to wannan zai zanto harbi ne shine tambayar na kana daga yana gani kawai tambayar bari mu bayyana wannan tambaya idan musulmi ya kashe kafiri ya za a yi na yi da sabani amma zo nake yanzu ko wasu za su iya bincikawa mu ji ni da ni ne abubuwan da muka faɗa daidai saboda an kun ga akwai hadisi bari in kara muku hadisin da yana ali da annabi ke cewa la yuskalu muslimin bi kafiri to amma zo nake a dan kuma bincika tun da lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje mana akwai tambaya wannan kamar ta fita da tsarin kasuwanci ne mun dade a cikin kitabul goyo amma tambayar ba ta da alaka da wannan karatun sai dai tunda ba mai alaka da ita bari mu yi assalamu alaikum malam game da wallahi business an ce wai babu kyau ka dinga dora kayan da ba ka da su a social kana ziyarwa ba an ce wani haka ne annabi alaihi salatu wasallam yace wala tabi amalaika inda kada ka je da abin da ba ka da shi ba an ce bane annabi ya hada hatta kayan da in kana da wani mai kaya a hannu sai da cewa kai a matsayin ka na sinka broka kai ne billahi ya ce ina da kaya kaza a kasa na ba ka akan naira goma goma ka je ka dora sallah kayan ya tabbatar akwai ba ka hannunka sai ba ka yi ka dora ka dora wani abu ka siya wannan ya halatta wannan ya halatta amma ka gano kawai ka dau hoto na wani kai jallaba alhali ba ka da shi sai an ce ana bukata ba za ka yi ta bibiya wanda Allah kana da shi wannan bai halatta ba amma ne kaya ya baka izini kamar gida ne yana da ji miliyan goma ya ce ga gida na miliyan goma na ke so ka je ko nawa kake so a ni ne ku kawo miliyan goma ko nawa ka ciyar ba ruwana ya halatta sai dai ne muku jarabi ya a nemo mai siya miliyan goma ni zan fidda ku miliyan goma kawai kar ku kara komai to nan ma in kuka kara wani abu kun ci haram an fahimta da kyau ko na'am eh eh an tabo ku ko to eh ko to ne aure gaskiya ne wannan tambaya ce intelligent question cewa kaga ai me yake cewa wala taziru waziratu wizra ukhra ita wannan da ta zo an kawo ta da laifin zina kuma ga ciki tana da sai ga ba za a yi sai ta haife domin dan ciki ta waje ba sai ta haife ta an amri alƙali ya gada ba bai taruwa ba ya ce a bari sai ta haife an zo da yaro yana jan ake sai ji zuwa ta bude ta wannan tambaya ce mai kyau gaskiya ba laifin dan cikin ta babu sai an bari ko da za ta yi ƙarya ma ta ce tana da sabon fassara nasta take sai a kwara har sai lokacin da ta yi ta yi yanzu daga tun da za mu yi na musulunci ba wanda zai shigo ya ce ana kai amnesty a ina babu Allah ya dace da mu alaikum salam shi ne a yi dama rijar ai abin da ake kira da jama'a jama'a cikin musulunci shi ne cikin jama'a ko da a cikin dandazon musulmi kake amma an kabar musulunci ba fasar jama'a domin ba ka abin da suke yi shi ne barin jama'a ba wai kawai mutum ya koma daji ba bayani arin bayani ne akan fita daga musulunci domin zama a musulunci shine zama cikin jama'a shine kawai Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kun san akwai babban rashi da muka yi kamar yadda aka sani a wannan gari namu kuma da masallacin nan ma in particular na malam Aminu Adam da yake karatun Riyadu Salihin a nan Allah ya masa rasuwa satin nan da ya wuce kuma shine naibin malam mala da tabashir al-furqan duk tsohon dalibin ilimi in dai dalibin ilimi ne kai kusan tun daga 94 94 wanda ya dawo zuwa baka da kuɗin littafi ka je library a muntada kowa ya san mala amina adam dan sunan sa ma kenan mala amina library za ka je yan ligan din nan ko kuma wanda yake ne a zaka za ka je da a kan da ya salla abin zai ba ka material da je wannan littafin da wancan da wancan za ka dauka kai saboda haka mutum ne mai mu'amala da limanin kalima limanin kalima lokacin da matarsa akwai matarsa kwanakin baya da tarasu ɗaya daga cikin su da tarasu sirikarsa wata sirikarsa ɗaliban mai da aka zo ana jaje tana cewa take malamin ta ce wallahi da wanti ta faɗi sunan ta ce da tana da tsanwa da zan kuma baka saboda kyakkyawar mu'amalarsa hatta da iyalinsa har wata mata tana gurin a zaune tana cewa ai nuna da ya take ya ba zan yadda ya aure yake ba ya ba zan yadda ya aure yake ba saboda yawa saboda haka mu'allin jahili ne ya samu yabo mai kyau lokacin da za a kai mala aminu ba iya maza ba har matan gidaje wallahi fitowa su karfe saboda yadda yake da mu'amala ingantacciyar mu'amala ko shakka babu an yi rashi na gaske domin malami ne murabbi kun za akwai bambanci tsakanin malamin jalla da kuma malami mai tarbiyyantar zuciya to malami ne malami ne na zuciya wanda za ga ana karantar da kai kuma ana gaya ma abin da zai amfani da kai duniya da lahira duk wanda suka zazzauna karatun su sun sani yawa so da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya ji masa kyakkyawan yabo da aka yi masa Allah ya sa ya bi dama kuma annabi ya faɗa cewa nan maganganun da ake faɗa wajen ba cewa ya tabbata akan mutum abin da ake faɗa bayan mutum ya bar duniya to shine malaiku za su buga stampi akai cewa hakan take to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kula da iyalinsa idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malaman mu da yan uwan mu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa mu musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka zauna da kasar mu lafiya amma waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka tsara rufa mana asiri duniya da lahira da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a baka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين